إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalin sunna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha uku daren sha hudu ga wata na safar hijira shekarar 442 wanda ya dace da talatin ga watan tara shekara 2020 daidai allah mana jagoranci yau ƙa'ida ina ga zami darasi na hamsin da hudu a cikin darasin wata ta imam malik darasi na hamsin da hudu ta amma yanwa ganin mun zo ƙarshen babi na addu'a ko abin da ke da alaƙa da addu'a kuma sati da ya gabata mun zo kan wannan matsalan addu'a wadda muka ta maimaita ta kuma ka kai da kawowa a kanta yau insha Allah shirin namu na motsa malik zai zamanto gara basa ta musamman gara basa ta musamman insha Allah za mu yi abin da yake da alaka da addu'o'i kuma insha Allah abin da ya musulmi idan ya kama zai samu wadatuwa game da fuskantar Allah subhanahu wataala game da bukatun shi na duniya ko lahira insha Allah dangane da haka abinda kenan zamu ambaci addu'o'i kuma kamar yadda muka saba insha Allah zamu kokarin kawo abinda ya inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan fadala ba mu kawo kwashe-kwashe dan kurin a ce fadala ce a kawo abinda bai inganta ba insha Allah zamu kokarin kawo abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da warko za mu hara da wannan ruwaya ta wanda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mahulki a mahulki ya ga Allah subhanahu wata'ala ta ce muka kai da kawa a ruwa da imam malik ya kawo lafazin addu'ar amma bai kawo ba sauran labarin kamar da yake a gabana na ɗauko sunan turmuzi don shi ya kawo ruwa ya gaba ɗaya da mun yi ta amma mu mai ta sai mu dasa a kanta mu kawo sauran bayanan insha Allah yanda hadisin ya zo cikin sunan turmuzi yanda mu'adh bin jabal ke bada labarin cewa hutubisa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata gada an salati subh hatta kidna natara'a 'ayna shams fa kharaja sari'an fa thuba bi sala fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tajawwaza fi salati fa sallam falamma sallam da'a bi sawtihi فقال لنا على مسافكم كما أنتم أتكيش أبن دا يكي رواير معاذ بن جبل كبال لابار يكي چوا وترانا أن تري كو منزانا منا يا سيا كو أن تري منزان الله صلى الله عليه وسلم وتسلر أصبات وترانا حتى كدنا أن نترى عين الشمس har kusan magarana ta bullo gidan gari ya suke kware sai gashi nan fakharaja sari'an ya wuto da gaugawa da ya wuto da gaugawa aka tada sallah ya mana sallah ya takaita wannan sallah da ya salamce ya daga murya ya ce ala masafikum kowa tsaye inda yake kowa tsaye inda yake ya ce sun man fatala ilaina sun maƙal ama inni sa'uhaddisukum ma habasani ankum gada ya ce yanzu zan ba ku labarin abin da ya tsare ni a sallar asuba ta yau ya ce an yi kumtu minan lail fatawadda'atu wa sallaitu ma qudrali fa sallaitu ma qudrali فنعست في صلاتي فاستسقط فتسقطت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قالها ثلاثة قال فرأيته ودع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت abin da yake bayanin da na karanta bayan ya ce musu abin da ya tsare ni a yau wannan asuba ta yau ya ce na tashi cikin dare na yi arwalla na yi sallah na sallaci abin da allah ya kaddara mini sai na ɗan gengedi a cikin wannan sallatawa sai ɗan gengedin nawa ya ɗauke ni ya yauni ina cikin wannan gengedi ko barci-barci sai ga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji na Allah na gan shi cikin kyawun sura sai ya ce mini ya Muhammad sai na ce labbai karob na amsa kiranka ya Ubangiji ya ce ya tambaye ni fi mai yakatasibulin mala'un a'ala a kan mi jama'a ta sama kina a kan mi mala'iku ke tattaunawa sai na ce la'adari ya rabu ya Allah musani ba hede wannan kalma so uku akan mi jama'a ta sama ke tattaunawa malaku kenan ana uku yace fara'aitu wa da kaffahu baina katifayya sai naga ubangiji ya dora tahish a tsakanin kafudu na guda biyu da kullum aka ce maka zana Allah hannu ido ko min Allah kaka suranta ido irin naka zaka a lasa kamin lasa kamin shi ko sami'ul basir ko min Allah da kun da Allah ya ce kaza ne kaka kaddara wa irin naka hannu a ya ce ya ɗaura tahin shi tsakanin kahuluna guda biyu hatta wajen tukwar da ana mili har na ji sanyin yatsa bin sa a kirjina daga bana sai da na ji sanyi a kirjina ya ce a lokacin nan fatajalla li kulli shai komi he bai na gare ai da mai tambaya ka san akan mi mala'iku ke tattaunawa ita bai sani ba ko ya ce da aka mai wani abin ya ce sai komi allah ya buɗe mini komi ya ce wa arafta kuma na san komi na gwada mai sai ya ce mai yanzu bayan gwada mai komi sai Allah ya ce mai ya Muhammad ƙulutu labbai ka rabbi sai na ce amsa kiran ka ya ubangiji ƙara sai mun tambaya fi mai yaka tasimu da malahul a'ala a kan mai jama'a ta sama ke tattaunawa yanzu ke na sani ko yanzu ke ban amsa ya ce fil kafarat a cikin abin da yake kankare mutane kurakurai cikin kafarori sai ya ce mini wa mahun menene waɗannan kafarori kina abin da yake gafarta mutum kurakurai sai kultu sai na ce mashiyul aqdam ila jama'at wal julus fil masajid ba'da salawat wa isbagh al wudu fil makruhat nace tahiya zuwa sallar jami'i dan kona takonka akan kare malada a baka daraja akan kare malada a baka lada a kan kalimar zinihi a baka lada kuma da daga mata daraja a wajen Allah ko wani taki zuwa jami'i a baka lada a kan kalimar zinihi a daga maka daraja ya ce tahiya zuwa sallar jami'i wani julusu fil masajid da zama a masallatayya da wani zama namun zana ya ba labarin cewa duk wanda ya zamana a wata sallah yana jiran wata mala'iku ba sa gushewa suna ce alama ka fillu alama rahamu Allah ka gafarta bawanka Allah ka ji kanshi har ka bar wani wuri a sallah ta zo kana cikin addu'ar mala'iku Allahumma ghfir li Allahumma sabbitu Allahumma ghfir li Allahumma arhamu kai Allah ka gafarta min bawanka Allah ka jikan shi haka suke ta yin addu'a ga duk wanda ya zama na yana jiran sallah akwai akwai gara basa ne yace wa isbaghul wudu fil makruhat da cika arwalla lokacin da jiki baya son ruwa na'am an saka cikin sanyi kenan ka cika kuma duk da haka ba sa ruwan ka cika wanke gura ba arwalla iya da ladan gaske qala kuma yace mini fima kuma akan menene qulut it'amu ta'am kaji ciyar da abinci ciyar da talakawa eh agaji na abinci walinul kalam da magana kyakkyawa ga mutane wa qulun nas husna zaka mutu kawai magana mutu kawai magana mai tafshi ba ga dai karbe kullun ga dako dako haka dako dako a kawai mutu magana mai tafshi mai lafiya mai daɗi shi ma lada ne ya ce wasalatu billaili wa nasu niya kuma a tashi cikin dare ana wasu na shinkori suna barci ka tashi ka yi tsalla ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan iya da babban lada babban garabasa yanzu bayan wannan sai ta musal kuma Muhammad ka tambayi abin da kake so ita tambaya sai dai anan aka lakanta mai aka mai ga abin da irin addu'ar da zai yi wata ruwa ya ce ka yi wannan addu'a ƙarshen dukkan sallarka dubur salawat ƙarshen dukkan sallarka ga addu'a da aka mishi kuna yi ana yin ta ƙarshen sallah in ma ƙarshen ta yi da wa annabi salati ka yi ta yi ya kama annabi salati ko ko bayan ka sallama din dai iya cikin dubur salawat ga addu'a da aka mishi Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa an taghfira li wa tarhamani وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك yace ga adar zaka yi kace ya Allah Allahumma ya Allah inni as'aluka fi'l alkhairat Allah ina roƙonka san dukkan alkhairai wa tarkal munkara Allah ina roƙonka aikata alkhairai eh Allah ka ne taimake ka kan aikata abin da yake so ana babban abu ne wa tarkal munkarat kuma Allah ina roƙonka in bar dukkan abin da ba shi da kyau da abin da baka so Allah ka taimake ni in bari kaga tsira wa hubbal masakin kuma Allah ka sa mun san talakawa eh talakawa ba wa an taghfira li wa tarhamni Allah ka gafarta min da ka ji kaina Allah وإذا أردت فتنة قوم الله إذا كان فتنة وسمتاني ذاك مسجرباوا الله ني فتوفني غير مفتون الله كأمشرينا باتكين فتنة بالله أسألك حبك الله إنا روقنك سنك الله وحب من يحب الله إنا روقنك سن دمي سنك وحب عمل يقرب إلى حبك الله إنا سن دكا أيكين دزي كسنتا إن سام سنك الله me saura a rayuwarka da ka samu wannan ka samu damar aika dukkan alkhairai duk abin da bai so Allah bai so ka bari ka so talaka kaga zaka kaga zaka ga musu Allah gafarta maka ya ji kanka Allah hudda ka daga cikin fitina ka samu san Allah san san din mai san Allah san aiki na kwarai ai ba abin da ka rasa sai annabi dai wannan magana sai yake cewa mai ruwa yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaha haqq wannan addu'a tabbas gaskiya ce fadurusuwa ku karance ta kuna ji ku koyo wannan addu'a annabi annabi ce ta sahabbai ku koyo wannan addu'a summa ta'allamuha ku karanta kuma ku karanta da wasu kun ji ku yanzu wannan kenan wa kan mas'ala ta zamu bude kenan babu mu na gara basa da wannan kenan ko muna tana da a rike ta da kyau yanzu yan uwa dangane da abin da yake da alaka da addu'a na dogo wasu an addu'o'i baki abin da lokaci Allah sa muka samu da harko yanwa za mu yi magana kan asalin addu'a ladabi na addu'a mutum ya ɗauki lokaci na istijabar addu'a daga cikin istijabar amsa addu'a cikin sujada a wurare na amsar addu'a cikin sujada bayan cikin sujada kuma da cikin dare susun dare akhir surusun dare na ƙarshe idan karbar dare gida uku kashi ɗaya na ƙarshe mun ita mutum ta misali a yanzu dai daga ƙarfe uku kullum tabbas ka shiga cikin surusun dare na ƙarshe daga surusun dare na ƙarshe lokacin da Allah ke cigiya ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai neman tuba Allah cigiya yake ana shinkori ana barci ya yauni Allah ya cigiya ina mai addu'a ina mai roƙo kun allaban kaza ina mai neman tuba ka yi ƙoƙarin tashi a wani lokaci kenan irin lokatayya kuma da ladabi na cewa a nan sarasam iya cewa udu'ullaha wa an tumuƙinin bil ijaba wa alamu annallaha la yastajibu du'a'an du'a'an min qalbin ghafilin lah ku roƙi Allah kuna masu yaƙini masu yarda Allah zai karba kenan ku yi addu'a da gaske imanin Allah zai karba manzana ta ku sani cewa Allah bai karba addu'a mai addu'a zuciya kana faɗi da baka zuciya ka wani daban kana cikin rabkana Allah bai karba addu'a ya zaka kenan ka yi da gaske wannan ruwaya wani turmuzi ya kata haka hakim haka ibn hibban haka wata ruwaya ta abu dawud haka turmuzi ibn majah manzala yake cewa inna la hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yarduhuma sifran khaybatayn Allah mai girma da buwaya mai kumiya ne mai karamci ne Allah yana kumir bawon shi ya daga hannu guda biyu zuwa ga Allah ya maido mai hannun shi zero ba komi a taɓe Allah bai haka nan kenan ka daga hannu ka kira Allah da zuciya mai imani Allah zai karba in wa a wannan lokaci na cikin dare kulocin addu'a bale cikin dare yan wa wani ladabi na samun budin kowa ta samun addu'a wani mun sha karantawa nan cikin sayil bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan bawa ya tashi cikin dare da ka walaka yace ka karanta wannan addu'a idan karanta wannan addu'a yace bayan wannan addu'a an karanta ta idan kai arwa daga halkawa daga barci zaka yi ta yace idan kai wannan addu'a bayan halkawa daga barci yace idan kai arwalla kai sallah Allah zai karba idan kai addu'a Allah zai karba kaga wannan kaman mabudi ce ta sallah ta tashi cikin dare wannan wa cikin sahih bukhari lafazin addu'ar kamar haka da ka walaka ka karanta لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي shi ke nan ka tashi ka je ka yi arwalla ka yi sallah ka koda raka abi ce kaga a lokacin nan idan ka yi sallah koda raka abi ne kaga ka samu budi kuma da wata addu'a cikin sunan turmizi manzan sallar salam iya cewa iya mata suna shugaban addu'a ya ce babu annabi ce babu wani musulmi da zai roƙi allah kan wata bukata bayan wani addu'a sai allah amsa mishi cikin sunan turmizi bai ta addu'a ta sananna mata da wahala ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ya mata suna shugaban addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan akwai labarai ruwawi tsar malamai ko sun kawo ruwaya a yasan da raka kaza a yi sujada akan taqawa 41 duk inda kaji an ce maka wata aya ta qur'ani akan taqawa daya ko goma ko kaza a sujada ba ta da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama kama kan kohala duk abin da addu'a ayat qur'ani kaji an ce karanta kaza ko atubuzu ko aya kaza ko sura kaza cikin sujada wata addu'a ba ta da inganci daga manzon da Allah ya amma ana wannan addu'a bayan kama annabi salati ka karanta ta kurin bayan ka kilga ma kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka daga hannu ka kaskantar da kai ga Allah ka gaya ma Allah bukatarka wannan kowa ce ta samun biyan bukata a wajen Allah subhanahu wataala bayan wannan wata ruwaya wadda imam imam bukhari imam bukhari ta adam mufrad haka abu dawud haka tirmidhi haka imam nasa'i haka imam ahmad ruwaya tana da inganci wata rana manzana iya tare sahabbai sai ya ji wani cikin sahabbai iya wannan addu'a sai manzana ka ce masa sahabbai a tattaru na bima da kun san wannan bawon allah addu'ar mai cece ya yi tattaru na bima da kun san da mai addu'a suka ce allah wa rasulu alam allah da manzani su suka yi sani ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rai na ke hannun shi na bai da rantsuwa da girman allah ya ce na rantse da wanda rai na ki hannun shi laƙad da'allaha bisimihil a'azam allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi aqa yace na rantse da wanda rai na ki hannun shi wannan bawan Allah ya kiraya Allah da sunan Allah mahi girma sunan da idan aka kiraya Allah da shi Allah zai amsa idan aka roki Allah da shi Allah zai bada ga sunaye اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم wannan da kake addu'a ko a sujada ko ba a ko'ina za ka iya wannan sunan Allah sunan Allah ne an ce sunan da bai ta hausa ismul azam sunan Allah ne mai girma annabi ce yace in dai ka kira Allah da suna Allah zai amsa maka addu'arka kaga wannan kenan su ne hanyoyi na gabatar da bukata ga Allah subhanahu wataala ga bawa mai neman cimma burin shi don kowane bawa bawa yake bai iya biya ma kanshi bukata sai ya koma ga Allah subhanahu wataala wannan addu'a Imam al-Bukhari ya rawaito ta cikin adabul mufrad haka Abu Dawud ya kawo haka Imam Nasa'i haka Imam Ahmad haka Imam Tabarani da abin da zai danganci wannan shine kenan bangaren sunayen Allah wanda ake gabatarwa wajen neman bukata a wajen Allah subhanahu wata'ala a samu biyan bukata zan maimaita Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi'a samawati wal ard ya dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum bakinta kenan kuma ya kawo bukataka a wajen Allah subhanahu wata'ala haka wata ruwaya ita kuma na imam ahmad ya roto na ruwaya albanin cikin sirasira sai ya kai ya kai hadisa wannan manzala kace masa habbai ma asaba ahadu matabba ma asaba abdan hammun wala hazan babu wani bawa da zai samu bakin ciki ko damuwa manzala ce ba bawan da zai samu damuwa ko bakin ciki an an san ku a rayuwa wannan ba sa rabuwa gabawa duk abin da ya mallaka damuwa ko bakin ciki ya ce duk wanda damuwa ko bakin ciki suka sama ya karanta wannan addu'a kamar haka ya ce ga yadda addu'a take ya ce allahumma inni abduka wabunu abdika wabunu amatika nasiyati biyadika مال في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي يتي إندي كي هكا إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها annabi da ya koya wani addu'a ya ce duk wanda wani bakin ciki ya sama ko damuwa ya kanta wannan addu'a Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wa bunu abduka ɗan bawanka ne wabin amatuka ɗan baiwarka ne na sai ce biyan duka ƙwallon ana kama gana ta gashin gaban kai kenan hiyar da kai da ni ko mana ta hiyar da ni a hannunka Allah madin fiye hukumincinka mai zartuwa ne a kai na Allah kenan hiyar da kai da ni adalin fiye ƙada'uka Allah kana mai adalcin hukumincinka a kai na Allah asa'aluka Allah ina roƙonka bi kullu suma huwa lak duk wani suna naka sammai da bi nafsa duk sunan da ka ambata kanka da shi fi ilimin gaib inda wannan suna wanda yake cikin ilimin gaibu kai kadai ka san da kayanka Allah kina yace aw anzalta wa allamta adam min khalqik ko wani suna ne na musamman da ka sanar da wani cikin halittarka cikin bayinka ina ina ina ina maka roƙo da shi sunan da ka keɓance wani cikin halittarka aw sta'atharta bihi fi ilmin gaib indaka ko sunan da ka keɓance kanka a ilimin gaibu kenan ma'ana ina roƙonka bi kulli suman huwa dukkan suna wanda yake naka ne sammai da bihi nafsar ka ambaci kanka da wannan suna aw anzaltahu fi kitabik ko ka saka da suna a cikin littayinka aw allamtahu ahad min khalqik ko sunan da ka sanar da wani cikin halittunka aw sta'atharta bihi fi ilmi gaibi indak ko sunan da ka keɓance kanka zanin shi haka a sunan Allah akwai sun da bai gaya ma kowa ma hatta da annaba mazani hatta da mala'iku kenan ka roki Allah da duk wani sunan shi gaba daya na hili da na koyi to wannan yace an taja'ala alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani ya zamanto na ma'ana waraka ta zuciyata eh wadata na ce kamata iya kaza zama ta mazala kullum yayi yayi wa zuciyata wani sadari ya zaman tomu horin ciki na horin kirji na waje la'uzini ya yaye mun bakin ciki na wa dhahaba hammi ya tahi da mun da duk wata damuwa ta annabi ya ce in dai kai wannan addu'a sai illa adhaba Allah huzna wa hamma sai Allah ya gusan maka da bakin cikinka da damuwarka bayan ya gushe maka su wa abdalahu makanahu farja ya maye maka bakin cikin ko damuwa da yayewa da farin ciki kenan sai wani ce ya manzan Allah Allah na ta'allama shin za mu koyi wannan addu'a ita kwarai kuma ya kamata ga duk wanda ya ji ta ma ya koye ta a koye ta ita ma a rayuwa ko wannan zai maimaita ta Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukumuka adalun fiya عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو أو علمته أهل من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي أنا بتش إندي كاي هكا da imani Allah zai gushe maka damuwarka ya canza maka wannan damuwa da farin ciki Allah taimake mu kiran ma yan wani ta ma sai a kiyaye a yi kokarin kawo yan uwan addu'o'i a lokacin da ka shiga damuwa kuma ka yi mai imani Allah subhanahu wataala zai warware maka matsalarka saboda masu jin mu zan maimaita ta Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika majin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي الله تمكن wannan yanwa shine cikin kenan gara basa ta insha Allah sai kuma ita ma wata addu'a wadda ita kuma ta samun matsala ta yau da kullum wajen lamari na a na yake cewa samun matsala ta rayuwa bashi ya mamaye ka ita ma ga ruwaya tabbatatta cikin sayi turmuzi abinda yake ruwayar wani sahabi ya zo ce yake gama sayi ali to wallahi ka taimake ni sayyidina ali ina da ina da ba an dora mun fansa ina so in tadda kaina na buga na buga abin ya tauri sai sayyidina ali ce mishi zan sanar da kai da wata addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ita ko da kana da bashi kwatamcin girman dutsen sabir dutse ne sananne mai girma misali ne na girman bashi ko da kana da bashi mai girman dutsen sabir Allah zai taimake ka ka biya wannan bashi naka addu'a ce gajera ga ta kamar haka Allahumma kafini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka shikenan kana yin ta a sujada kana yin ta bayan ta dukkan wurin addu'a kana yin ta dukkan wurin addu'a ba ta da wurin da ba yin ta اللهم اني اسال اللهم كفيني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك Allah ka isan min da halakkinka ba haram ba Allah ka wadatar da ni daga fadalaka ba ta wani ba kun ta kun Allah ta ka kun da kiso Allah fadalaka kun shi ma'anar addu'ar kin ana yin ta a lokacin ko ina sujada ko hatta da waccan in wa ta kace dukkan addu'a da ba a yi a sujada ta Qur'ani ko da rabbana ce rabbanoni dan ina ga cikin amnahin shari'a na salim ya kawo masala ce in dai ƙur'ani ne ko da rabbanuni ne kakka yi sa a sujada tun ga ba a fada bayan tahiyya ko bayan sallah amma a sujada manzon sallallahu alaihi ya ce an hana shi karatun ƙur'ani a sujada kuma haka Abu Hurairah ke cewa nahani khalili an aqra al-qur'ana raki'an aw sajida masoyina ya hana in karanta ƙur'ani a rukuyu ko sujada haka da cikin sabai da takaice da abu da shi dai kenan maganar ƙur'ani a sujada ba a karantawa duk wata addu'a ta kashe ta ƙur'ani a sujada to tsari ne na wani tsari ne wani ba shi da inganci daga manzon da Allah ya ku dama abin da ce dama dama rabbana atina fid dunya hasana akwai hadisi ya zo na Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to wannan an kai da bace Qur'ani ce amma rabbana atina ita ta zo bayan ko rabbana ce Allahumma atina ita wannan ta zo a sunna amma sauran rabbanoni yi kokarin yin su a wani wuri daban ba a cikin sujada ba sai ruwaya ta wata imam nasa'i ya kada tana da ita ma inganci dai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma daya yana ga ummu sulaim baba anas ummu sulaim tace ya rasulullah allimni kalimatin aquluhunna fi salati ya manzon Allah ka karanta ka sanar da ni addu'ar da zan rika yi a cikin sallata nan ma iya daga cikin shi ma wurare ne addu'i ne da suke sa a samu karɓuwar addu'a bayan su sai ce mata kabirin la'a ashara wa sabbihin la'a ashara wa hamidihi ashara sun masali mashi ya ƙulu na'am na'am ya ce da ta mai tambaya ya ba ta addu'ar da za ta yi a cikin sallah sai koya mata addu'a kamar haka cewa ki yi allahu akbar goma nan wata ruwa ta kawo bayan tahiya ne bayan tahiya an wadar salati ake wannan abu kenan allahu akbar allahu akbar goma subhanallahi goma walhamdulillahi goma kuma ki roƙi abin da kike so allah zai ce na'am da'am kina faɗi allah ce kenan na'am kamar ya karɓa wata ruwa zai ce karfa ta karfa ta hakika kenan na aikata abin da ka roƙa ke wannan ma ana karanta ta wannan ba tasbihi bane ba na ban sallah wannan tasbihi ne ake yi a bayan tayya da ma annabi salati kuma a roƙi Allah abin da ake so a wajen shi wannan bai da matsala ko ne kai subhanallahi walhamdulillah ko duk da kai shi wannan ko a ta wancan na wancan duk da kai babu annabi ce babu laifi da ko ne ka fara ba matsala kan shi wannan kai wannan ba matsala ce ba shi ka tana mai lalace a takaice ina tambaya ka zo ka tambaya ba an kare ko ka zo kusa ka wadi inda ana jinka ne bana jinka wace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan qur'ani ce mun ce ba a yin ta a sujada tun farko na bayani ba a yin ta a su amma ana nan ta bayan ta yi ana so ana iya bayan tayya amma ba a yin ta a sujada ko a ruku wacin da misali suna shi akwai da zuwa canji a shi magana ke da wancan ma ya zana wani ya zai suna ne shi wancan garba na atina ya zo a suna ne annabi ya yi wani ya dada ta ba canza bane ya kai ba ya zo a suna a canji ka canza ya kuraji na kabiya bukatar ka wannan kenan sai kenan kuma ga wata addu'a ita ma tana da alaka da neman kariya akwai addu'a ita akwai ta cikin sun musulmi illa a can bai kawo bai gaya maka fa'idar addu'a da abin da ta zo kan shi imam ahmad cikin musanat ya kawo ruwayar da bayanin asalin adaya ta zo wata ran annabi sallallahu iya cikin iya bayan gari cikin dare sai ya ga wasu aljannu da wutace sun biyo shi kuma za su kona shi ya hurgita ya ƙwarya tsorata kai tsaye kayan su kawo kan shi sai ga malakar jibril ya sarko da cikul ya ci makul cikul ci bizance kawadi shi ne sai lakanta mai wannan addu'a ana kata suna kata wannan addu'a kamar cikin suna addu'a kariyar tsagerin aljanu Allah ya ma kariya da tsagerin aljani duk shekar ta kan shi Allah kariya ta kan shi don sun tankawo da wuta suka tankaro suka nuwo shi wuta su ƙone shi annabi ya wurgita ya tsorata a ci tsaya ga addu'a da annabi malaka da bai koya mashi malaka sun gwani musamman ya koya mai addu'a ga lafazin addu'ar kama haka a'udhu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan duk kai tsoron wani aljani ka karanta ta zan maimaita ta a'udhu bi kalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri ma yanzulu min as-sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن معنى الدعاء تكيتي الله إنا نيمان تسري دا كلمومنك تككو كلمومن الله إنا نيمان تسري دا كلمومن الله تككو التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وند كون متمن قوري كون بنزا بيت الله كيسو كان من كاريا daga mi min sharri ma khalaqa wa bara'a da sharrin abin da Allah ya halitta ya kaga wa zara'a abin da sharrin Allah ya halitta wa min sharrin manzilim na sama ina Allah ina na tsari da dukkan sharrin da zai sauko daga sama wa min sharrin ma ya'ruju fiha da duk sharrin ke tashi zuwa sama da ƙasa wa min sharrin ma zara'a fil ardi da sharrin dukkan abin da yake aka yi tsare daga cikin ƙasa wa min sharrin ma yakhruju minha da sharrin da ke hutawa daga cikin ƙasa wa min sharrin fitinin laili wa nahar daga sharrin fitinin dare da rana wa min sharrin kullu tariqin dukkan sharrin wani mai bujarwa cikin dare ya kama ga hari kenan illa tarukan ya taruka bi khairin ya rahman sai min zawwa min zawwa fuja'a da alkhairi ya Allah mai rahama wannan ita ce abin da yake cikin wannan addu'a sai kuma addu'a ita kuma ta samun lada kuma cewa da ita nan kwanaki mun ambace ta a kahin nan addu'a ta hutowa daga gida maimakon idan kasa wanda ya saba sa ibi ko kaukau da bara in yi mance wato da gida ya kama hanya ba shi ban zuwa balle bulaguro zai ya shiga mota hila da malar ribar da subhanallah ya haije da bai nutsuwa saboda ya bar abin da ya dogara a gida kaga amma Allah ba mun ce Allah a gida ko ina kana tare da Allah da Allah ka dogara shi da dogara Allah to ita wannan addu'a ce ba wani rataya ba kullawa ba kun ba ko biye ba ba malam ko biye kurin kaje ko kaje ga yake kurin ga lafazin ce manzo Allah sai cewa duk wanda ya hutu daga gidan shi daga kowa ya karanta wannan addu'a ce bismillah tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billah kurin da ka zo kowa gidanka kurin bismillah tawakkaltu ala allah la haula wala quwwata illa billah manzon ya ce yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anu shaitan za a ce an isar ma da komi an kiyaye ka shaidan ya bar hanyarka za ka bar shi wata da manzon ya ce inda wani shaidani wanda bai san ba abin da kai inda zai tunkaro ka da sharri shi ɗani ɗan wuce ga mace kai ina ka iya da mutumin da aka kiyaye aka kare a cikin sauƙi kurin ka samu kariya daga Allah kurin ba ba cikin kuma wala komi kurin bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah kurin ka kare da sunan Allah kana mai dogara ga Allah ka mai da kominka zuwa ga Allah sai wannan kenan ta bangaren hutawa daga gida sai wata ita kuma wani tana da alaka da salloli ko garabasa da ake samu bayan sallar asuba kamar da yake cikin ruwa cikin sai musulun da ruwa ta inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda bayan sallar asuba ya karanta wannan addu'a kamar haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ككرنتا قهوه 100 yace wannan za ta ma idil asar kafir kaman kan yantar da bawa goma wa kutibata lahu mi'at hasana za a rubuta maka lada 100 wa muhiyata anu mi'at sayya za kankare ma zinihi ɗari. wa kanta lahu hizm min shaitan yawmihi zalik kuma a ran nan ka samu kariya daga shaidan a wannan wunin gaba daya shaidan bai iya kusantarka bayan wannan ya ce wala mai ya'ati ahadun afadal mimma ja'a bihi illa ahadun amila akasar min zalik kuma a ran nan ba mai hinka aiki na fadala sai wanda ya sama da abin da kai lada ɗari kankare zini ɗari a baka kamar 'yantar da bawa goma tukwallada ɗari kankare zini ɗari kuma a baka kariya daga shaɗa wannan wuni kuma a ranar ba mai hinka aiki sai wanda ya sama da abin da kai wannan ruwa ta imam musulunci ya rubuta duk da akwai fata wanda dai ruwa ta musulunci wannan shi ne dai to abubuwan da yana ga a takaice dai sai kuma addu'a ita ma wanda ɗaya cikin na abubakar ne ka ce ma baban shi ɗan sahabi ne ce baba ina jin ka kullum sahiya da marice kana karanta wannan addu'a ba ka barna duk sahiya da marice asuba da magarba mai wata addu'a ce ya ce Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta awa uku Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab jahannam la ilaha illa anta awa uku yace wannan yaro na manzo Allah naji iyayensu sai su ma ni ma bana barin su kaga neman lahiya Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya cikin gangar jikina bayan kai gaba daya he kebance wasu gababa masu muhimmanci Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a idona ka bani lafiya ji da ido kowa san masakanta ta mara ido ko ta mara ji bayan ka ambaci jikin kuma ta la ilaha illa anta wannan guda uku bayan sallah asuba Allahumma na'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma na'udhu bika min adhab jahannam la ilaha illa anta ta makafa uku Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allah ina neman tsari a wajenka ka kare mun kafirci ka kare mun talauci mugun abu talauci mugun abu ne annan ma bai san ci faqar faqar Allah ya raba ka da shi Allah rama mulki mugun abu ne isa ka kwana sai ga tun karo sai ga wani kunyar da ya buru shi ka ba ya alƙawarin abinci ka ba sai ka sake kwata haka an nufe ce ce mugun abu ne ba talauci ta isa ka yi alƙawarin ka saba Allah rama mulki kenan Allah na wani muka minar kufur wal faƙar Allah na matsayi ka kare ni daga kafirci da talauci lam na'udhu bika min azab jahannam Allah ka kare ni daga azabin jahannama la ilaha illa anta babu abu mota daga siyasa ka Allah kenan awa uku da asuba ko ce uku kenan ta farko Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta awa uku Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannama la ilaha illa anta awa uku ko ce uku bayan asuba da bayan magarba wannan kenan sai ita kuma ita ma ita kuma wannan idan misali kana cikin daji ko kan hanya sai ka tsinkaye wani mugu kana tsoron sharrin shi ina ga haka ne ruwa ta abu dawud annabi ya ce allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa'udhu bika min shururihim Allahumma duk jama'a ne Allah sana adda Allahumma inna naj'aluka Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim kurum Allah na sanya ka mana a gaban wa'annan mana ya kare maka su ina neman tsarin tsarinka Allah daga sharrin kusuwa ne duk wanda yake muku ne akan hanya ka tayya karanta ta Allahumma inni aj'aluka man kadai ne kenan Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri wa a'udhu bika min shururi an guda ne Allahumma inni aj'aluka fi naharihi wa a'udhu bika min sharrihi Allah kare maka sharri sai dai nake kaje kwa ko na boye ita yawa eh kai da yawa kaje kaje ko sa boye fani ba wannan kenan sai kuma addu'a ta yau da kullum wadda ita kuma ta ba yara wadda matsala yana ma hassan da usaini su suka mai tambaya ce wannan addu'a babanku ibrahim islam yana ma ɗiyan shi ishaƙa da sama'il annabi ya masa addu'a tsohon addu'a ce ba ta wuce ta ma yara tun annabi ibrahim haka manzana yana ma hassan da usaini kinin kai ma ya kama ɗiyanka ita ce u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wa hama wa min kulli ainin lama yawan wannan yawan masu jinmu suka ya ce ma ma a larabci tsayawa ta marbuta kamar sai da zaba ƙatar waƙi'a waƙi'a ba ka ce zaba ƙatar waƙi'a tun ba ka ji an san akwai matsala zaba ƙatar waƙi'a tun yadda wakati yawa kazi batun haka akwai matsala to wajen tsayawa suna tsaya da waƙi'a kenan ta yi ha'un da ƙarmi waƙi'a to nan ma haka ne a u'izuka bi kalimatin lahi ta mati mati mata mati ne min kulle shaitanin wa ma ma ma masu rubutun turanci a ji ma ash alafan ma ma ma ma ash alafan ma kada ce kurin ma ba ce ma baka ce ma kenan haka ha ma da la ma ma kenan kullum ha ma da ma duka ha ma da la ma a ji ha da haɗin ya ƙashi zama mai ta u'iduka bi kalimatin lahi ta mati min kulle shaitanin wa ha ma eh wa ha ma wa min kulle ainin la ma ma wannan za ka ɗora hannu saman yaro ko dare ko rana ko ka tara su ka karanta musu nan yaro guda ne kuyi suka idan yaron da yawa maza da mata u'idukum bi kalimatin lahi tammati min kulli shaitanin wa hama wa min kulli ainin lama wannan inda yawa ne in yara ne mata gaba ɗaya allah baka أعيذكن بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة duka bambancin kun harkon da kun bambancin da yawa maza da yawa maza ne da mata u'izukum maza da mata mata kadai u'izukunna eh eh ya rabi u'izukuma wannan bi maza ko maza da ne u'izukuma daya namiji u'izuka ɗanka ɗaya ɗiyarka ɗaya u'i duki sauran ta ɗaya ne na ha? a wannan kuma kamsa adala kiyar ɗiyana ko ya ce wajen sanar wani gari da ba ta kamsa addu'a la kiyar yara na ƙasa cikin addu'a alama salilin zuru to bari kilifiya kamsa addu'a kurin an ce ka sa gaban kurin ka ɗora hannu kan wani shi kenan kurin ai bai ga hannunka hannunka biyu ne ɗaya wajen goma ka sa gaban kurka masa addu'a gaban ka sai addu'a da ita mai manu bukari ya rubuto wadda aka imam muslim ya rubuto ita kuma ta yi da kuma maza ke cewa duk wanda ya je kusantar iyalan shi ya karanta wannan addu'a idan Allah ya kaddara samun ɗa a wannan kwanciya shaidani baya iya cutar da wannan yaro ka ka samu kariya kahin ya zo duniya ku hada rigima da shi tun ka samu kariya eh tun daga can ka ka ka nemi taimakon adda kariya Allah eh kuma cika kuma tarbiyya kuma tun ka yi zo duniya tun lokacin ciki mana a duwa daga zauna addu'a lokacin saduwa da iyalin shi in Allah ya kaddara samun da a wannan kwanciya ce shaidani baya cutar da wannan yaro wannan muka iya karantawa akan samu mace mai san addini mai kula da addini mijinta ko aka ita mai ta karanta duk abin da ya ne ya ta karanta ya ce mijin bai karanta bai ta karanta amma ka iya kai karanta kai namijin amma idan namijin bai iya ko irin wanda ba sa rike abu ne kana akwai mijin ya san addini ma makwallo ba ta rikewa to ita mata ya ta karanta ya ta koya ya ta kwanta ya ta koya ta rika yi shine addu'a bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana annan ruwa imam bukhari ka musulma kawo bismillah da ka nufin ta iyalanka kuma bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana bayan da sunan Allah Allah ka nisantar da mu daga shaytani haka ka nisantar shaytani daga abin da ka azuta mu ke mai zuwa daga baya Allah ka kare mu kare mu shaytani wannan kuma ko da kaka ci a kurin in dai ku saduwa ce ai mutum ya neman Allah kare da shi aina kun hali sai sami kusanta kama wajen iyalanka ko ma ba ɗan wannan kenan sai a cikin addu'o'i wanda ciki akwai addu'a ta zuwa ganin mara lahiya da mu ke ba labarin cewa duk wanda ya je ganin mara lahiya wannan lahiya in dai annabi ce in dai ba ajalin shi bai ka karanta mai wannan addu'a kawa bakwai Allah zai bashi lafiya hidan lokacin shi ka kai ma mamman ziyara ga addu'ar yanda take kamar da Abu Dawud da aka Tirmidhi aka Ibn Majah kai ba Abu Dawud aka Tirmidhi sun ka ruwaya abin da yake ruwaya lafazin addu'ar as'alullahi al'azima kai an sai nace nan zaka daura hannunka a saman jikin shi idan namiji ne ko muharramanka ko matarka amma wanda ba muharrama ba ba damar ka daura hannu a jikin matan mutane eh as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yi shifiyaka in namiji ne ku rike ce wajen masanin as'alullah al'azima rabban arshil azimi an yi shifiyaka ka karanta ƙafa bakwai ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lafiya wannan in namiji ne in mace ce as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yi shifiyaki ki ne da ka eh ki mace ka namiji as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka namiji mace as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaki wannan kawa bakwai za karanta ka ɗora hannunka a saman lafiya karanta wannan addu'a kawa bakwai sai kai a karan kanka ko wani ma za ka ba kuma za ka ɗora hannu a wurin da yake ciwo ko a jikin mara lahiya ka karanta allahumma rabban nas azhibu da ba'asa wa shifi wa anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wannan ruwa imam bukhari aka musulmi aka kenan allahumma ya allah rabbun nas ubangijin mutane azhibu libasa Allah ka tahiyya dukkan abu mara kyau Allah wa shafi Allah ka bada lafiya wa anta shafi Allah kai ne mai bada lafiya la shifa illa shifauka ba wata warkarwa sai warkarwa ka Allah kuma shifan la yugadiru sakama Allah muna roƙon ka warkarwal wanda babu sauran wata cuta bayan gaba daya Allah ka warkar da shi wannan kawa uku kawa bakwai da ɗaya ne na ba san wutiri kuran Allahumma rabban nasi أذهب البعث وشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما sai ka samu illa a wani wuri a jikinka ciwo ne ga wurin da yake ciwo shi kuma kuma ruwa da imam muslim ya ruwato haka abu dawud cewa za ka ɗora hannu a saman wurin da yake ciwo eh wannan kuma kai gangan jikinka waccan lamarin bin nasi zaka yi ma wani amma ta wannan karan kanka ne wurin da yake ma illa zaka ɗora hannu a sama kai bismillahi bismillahi bismillahi so ko ko a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir akan ta awa bakwai a'udhu bi izzatillahi wata ruwa ta abu dawud eh, ta imam muslim a'udhu billahi ne ko qudrati babu babu bi izzatillahi duka dai amma amma yan ƙari ne ko tabbatacce me yake gaba da kurin kenan kai karanta bayan ka bismillah uku a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir eh kurin bismillah so uku a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ina roƙo ina neman tsari da girman Allah da buwayar Allah daga sharrin abin da nake samu nake yake nake tare da shi ina neman tsarin Allah daga abin da nake tare da shi bismillah uku a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu awa bakwai wannan su ne abin da za ka yi na neman Allah ya kare ka daga sharrin komi ne illa cikinka in wannan addu'o'i ne muka ambata muna cikin karatunmu na mota sai imam maliko muka yi magana gara basa to gaskiya akwai hadisai guda biyu da ya kamata mu ida cikin mota ta imam malik don ya zamanto darasin da an cika ko da kaɗan an yi ƙarshen karatun babi ne ya ce haddasa ne a malik annahu balagahu أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين رواية عبد الله بن عمر كي تشوى ألا wannan cikin darasin da ke na hamsin da hudu ko? ya Allah ina roƙonka ka sanya ni cikin shugabanni masu tsoron Allah to amma isnadin hadisin yana da rauni hadisi na biyu wa haddathani an malik أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغالت النجوم وأنت الحي القيوم أبو الدرداء يا تاشي cikin dare ya ce ido idanuwa sun yi barci shi na matul'unu wa gharatun nujum turmamu sun hada wa an talhayu kan Allah kai ne raye mai zaman kanshi ta zama da ruwaye tana da rauni inda mun rihe da hadisi mara inganci da gurin insha Allah kai mu za mu tashi sabon karatu baban hana sallah bayan asuba da bayan asar insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته